إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيا أيها الإخوة الكرام ما زلنا في سلسلة خطبنا في قضية التوحيد وفي كتاب الأصول الثلاثة وفي مسألة الولاء والبراء استكمالا لما سبق قوله تعالى في سورة التوبة يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولوا منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن طيبة مساكن تردونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين وفي سورة المائدة قوله تعالى ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سكت الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون وفي الممتهنة قوله تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين آمنوا معه إذا قالوا بقولهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلى آخر الآية الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ثبت عن ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوثق عور الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب لله والبغض لله وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان وغير ذلك الكثير من الأحاديث العملية من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد تركوا الأهل والوطن وحاربوا آباءهم وإخوانهم نصرة لدين, لدين الله والكتب حافلة بمواقفهم التي لا تنسى فهذا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه حينما حلفت أمه ألا تكلمه أبدا حتى يكفر بدينه لا تأكل ولا تشرب ويأبى مع ذلك أن يكفر وغير ذلك الكثير لأن الله قد بين لنا من الذي يجب أن نتولى فقال سبحانه وتعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة هم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون ربنا آتي آتنا ربنا آتي أنفسنا تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها مولاها اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأذل الشرك والمشركين وأذل الشرك والمشركين آمين يا رب العالمين ɗan wa musulmi a takaice abin da ke na hudba ta wannan rana ci gaba da hudba da muka fara a lokacin mai tsawo cikin hudba masu yawa mas'alar tauhidi wanda muna cikin kitabul usulu salasa kuma a ciki muna magana kan alwala wal bara in wani sati wancan darasi na ƙarshe na bayani kan menene alwala wal bara na magana soyayya doga ma'ana soyayya yarda haka kiyayya da ƙin yarda wannan addini ne wanda cewa ɗaya daga cikin ƙa'ida ta zamanka ahli suna da jama'a mai cikakken aƙida da faɗar Allah da manzon da Allah ya ko dole ya kasin menene wa za ka so da ka ƙi kun ba abin da ba na ra'ayi ne a gani na baka da ƴanci naka matsayinka na musulmi ka so wanda ka ga dama ka ƙi wanda ka ga dama akwai wanda aka shata maka dole ka so wani kuma san shi addini ne akwai wanda aka shata maka dole ka ƙi wani kuma ƙin shi addini ne yawan so da yawa Allah ka yi magana wa ba dan wani abu ne ko ya ka ji daɗi ya dace da ra'ayinka ko ra'ayinka ko zamanin ku a Allah subhanahu wataala ya mu labarin banu Isra'il lokacin suka daki dan mariki a matsayin abin bauta lokacin da Musa alaihi salam ke ba su labarin cewa Allah subhanahu wata'ala muku umarni faqatulu anfusukum zalikum khairukum inda barikum fataba alaikum cewa laifi suka yi amma don jarrabawa Allah ta annabi Musa abinda zai sa amsu tubar su sai sun kashe kansu da kansu dole a gama a wurin da kowa ba za a kashe mutane a cikin su kina Allah ya baka umarni kashe kanka ma sai kashe Allah ta kashe kanka shine imani inda kai Allah ya ce kai kaza abin ba in yama dadi ko ya burge ka a kurin bin zakai shine mazaka na musulmi da abinda Allah ce kaza ne ba abi ba daidai da ra'ayinmu ko zamaninmu ko haka Allah ce da haka in wa maganar soyayya kiyayya addini ne in wani ce da ayoyin alkur'ani Allah subhanahu Allah ce mana wannan kashe ayoyin qur'ani ne wanda Allah subhanahu wataala ya kira masu imani ya musu hani kakkuduki ko da aka mahi kusa kakkuduki uwayenku da ƴan uwanku masoya in suka zaɓi kafirci akan imani Allah ce duk wanda kuma ya jibince su ya sauya da su akan sun ki Allah da manzon shi to shi ma kanshi azzalmi dan wasu ya Allah ta cin mutane wai idan ka waye gari na Allah ganin sabon ayar ya zo ne akan jihadi fi sabilillah jihadi ba da wasu ke yi Allah ce ga musu ya Muhammad ga musu idan uwayenku da iyanku da ƴan uwanku da matanku da danginku da dukiyar ku tara kuna tsoron ta lalace da kasuwancinku da kun yi gidaje na mora mijin daɗi wanda mai zaka kuku ja da baya Allah ta gaya musu to ku tsaya ku yi jira lamarin Allah Allah zai na shi na akwai barazana akwai haɗari kenan yarda kin bin maganar Allah wata manzan Allah dalilin uwa ko uba ko da faɗin wuka ne kana kallon gaskiya kana kallon halaka kana kallon bata saboda su ka bi to ka yi jira lamarin Allah kan lamarin wannan Allah ya ce cikin wata ayar lakita za ka ga labarin halin muna hukumar sa imani so da ka zaka ga da yawa daga cikinsu suna soyayya ga waɗanda suka kafirce mu Allah Allah ce tur Allah wajen wannan hali nasu da ya ja musu hushin Allah wanda sai mun samu shiga cikin dawoma cikin azabar Allah wata aya Allah ke cewa shin mutane Allah ce inda har da gaske Allah ce inda har da gaske suna da imani Allah ce bai yiwa su riki kafirai masoya ko in dai imanin gaskiya ne ce in dai da gaske su yi imani da Allah su yi imani da manzon Allah da abin da Allah sakar bai yiwa an daina imanin su riki kafirai abokin so abakan soyayya bai yiwa sai mai imani yana son wanda yake kafiri ne amma Allah ce mafi mutanen fasikai ne wata aya Allah ke cewa manzon Allah ka ga wannan al'umma taka suna da wani abun koyi misali kyakkyawa a rayuwarsu kan lamarin Ibrahim alaihissalam shi da mutanen shi wasu kai imani sun yi wani wani hali wani abin a zo a gani ko wasu Ibrahim alaihissalam inda ya tashi ya tashi ne a ƙasa ko gari wanda babu wani mai imani in ba shi ba da ƴan kaɗan da suka tare da shi Allah da kamar labarin mutanen shi lokacin suka tsaya suka tsayin daka cigga da ba'ansu ba koyo cewa mu ku sani daga yau ba mu ba ku mun yanke alaƙa da ku ga abin da kuke na kawurci mun kafirce musu kuma cewa adawa a bayyane ba wani ɓoye ba kwale-kwale da mu da ku adawa ce da ƙiyayya har abada yau ce duka ku komo kuka yi imani da Allah shi kaɗai na menene ke yin tauhidi kada ta Allah da ibada cikin zai sa mana mu so ku matsayin ɗan uwa ko kaza aka ga wannan cewa Allah ya ce a gaya mana wannan abin koyi ne ga mu yabo kenan kaga mai imani kai mai imani wai ka san wa kake so wai baka so wannan da mutum kawuri kawuri kace wa a kawuri kun kawuri inda yake wasu ruwayoyi annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa iya daga cikin autar autar kwakwalwar imani iya daga cikin mahi kulli ko igiyar imani zama imanin kwarai ya ce soyayya ko jibintar lamari da ƙiyayya so da ƙiyayya suna daga cikin jigon imanin da zama mai imani na kai wata ruwa ke cewa duk wanda ya soyayya don Allah ya ƙiyayya don Allah ya bada don Allah ya hana don Allah imanin shi ya cika wanda ba haka nake nan imanin guru ne ɗan uwa wannan lamarin yana an hadisai sa da yawa da muka ce rayuwar sahabbai cike take yawan musulun bar misalai masu yawa na ta addini kan uwa misali yan uwa umar bin khattab akan magana ta badar bayan an kai muka mamu na ƙwarin shawara manyan manyan mutane sanannu an bada shawara ya da su annabi bada shawara abubakar ya ce ya rasu da abin da ya kamata a amshi jiziya. kenan a yi fansa mu samu ƙarin ƙari umar ya ce a ya rasulullah na ga wannan don duniya ta san cewa ba mu da duk wani kahuri ko namu ne abin da ba da shawara rasulullah wannan ka kama wani ali ya kama wani an kama cikin ko ɗan wasu na kusa ni ya kama wani cikin su mu kama mu kashe da hannun duniya ta san ba mu da kowa kahurin Allah an kahuri ne haka ka bata rasulullah annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauki shawara ta Umar ta Abubakar ta amsa fansa ma makanci Qur'ani da sunna wannan abin da aka yi Allah ya zargi ya rarauka Allah ya zarge su mun sa ko ya ku haka da Allah ya goyi bayan ra'ayin Umar wanda har da Allah ke cewa Umar ya zai kuma annabi ya kuka da dawo ka sai kuka Umar ya Rasulullah na kan kuka ko ga abin ni ma in kukan ne ko kutanta ma yace wallahi wata aya ta sabko wannan abin da muka amsa na fansa in da Allah ya sauka azaba ba mu tsiran ba kai ba Umar nan ne nuna kaga nan kuka mu duniya kurin addini Allah shine gaba dole ka wuce mu Allah ko ku zanga da shi ba ruwan shi dan wata kawuri na wurin shi ne na Amurka ne in dan in dan gidanku ne kace wani ko na gidanku ne ya Allah su zuwa Allah kana uwaye iya akwai da kai su ba magana na kusa ku wa dan kasa a ni sun ga wani magana wai national national kila su yasin wani wa dan kasa ko ba yanku kudin yanku ne kawuri kawuri ne kurin bayan gidanku wajen wajen kasa mu kishin fatiri kasa fatiri ba wani fatiri a addinin Allah addinin kun shi ne ba wani abu wani wajen kasa ka ne shi kenan a addinin Allah kurin musulmi shi ne musulmi shi ne kaso kamuni kamuni kudin gidanku na Allah ce haka Allah tsara ba bar wani ra'ayi ra'ayin ku ba ra'ayin ku bane ba haka Allah tsara kan shi kai ku kake haka Allah tsara kuma wallahi duk wanda Allah ce duk wanda yake kawo mu matsayin soyi dai ya gidan gidanku kuma kan kanta da su Allah ce haka yawa misali nabi Musa bin Abi Waqqas radiyallahu anhu wa an ga musulmi kusa sa'ad bin abi waqas ya musulunta babu sa'ad bin abi waqas ta kyamuci musulunci kwarai wanda ta yi rantsuwa cewa sa'ad da ni da kai har abada ba ni ba magana da kai kuma ba na ci ba na sha har sai na mutu a maka bori uwarka ta mutu saboda kai cinka akwai wani ruwa cikin sai musulun ta inganta sai da ce mamma wallahi ina nan kan addini na ba zan wasa ba tsohuwa ta ɗauki niyya ba cin ba sha don ƙiyayya da addini ba ta ce kwana ɗaya ba ta sha ba kwana biyu ta yi magagata ba ci ba ta sha ba ba ta ce ba sha ba kwana na uku ta kai gaya ya ce mamma abin zan gaya miki inda kina da rai ɗaya bayan ɗaya wannan ya huta wannan ya huta rai ɗari wallahi duka zai huta ba zan bar wannan addini ba tsohuwa ta ga da gaske ake aka kawo ruwa da abinci ta ci da haka ta fasa ta shanye yasa ba zai kuma ba ba wanda haka wani addinin Allah tsari Allah ya shi dokar shi da haka muna maganar soyayya Allah subhanahu wataala ya ga mana cewa abin da yake kadai innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladina amanu wanda kaɗai kai mai imani inda imaninka za ka ɗauka masoyi abin taimako shi ne masoyinka Allah da manzan shi da masu imani su kaɗai ne lati mu ɗauka matsayin masoya in akwai magana mu'amala da ba mu'amala da kahuri ko mushriki ba a hana mu'amala ba kuma ka yi gaskiya kaka ci amana mu'amala daban makwabtaka daban amma maganar soyayya baka so na bai same shi amininka ne asirinka a hannun shi wannan haramu ne a musulunci bai halitta ga musulmi ya ɗauki wasu irin misali ya ga misali saboda wani abu na soyayya alaƙa haka ka zo su a yi maganar a ka a ci abincin kirsimeti abincin abincin wannan wannan sabon shekara ko ayo isa kaza kaza haka iya zai kai abu kamar na goshi shi ne ai abokan zama ne zai iya mishi ma barka kai barka ɗan uwa akidar su cewa leban shi da birga wata akidar su a wani wanda ake ce ma matsayin Allah Isa da salam aiwal Allah ce suke bikinta 25 ga wata kai kuma su wai ka ce hada barka wai wai zamantakewa ce mu'amala ce wannan hadari daga imaninka haka yan uwa mu san ko dan gidanku dan balo ne dan kokowa ne dan wane ne kawuri kawuri ne ka so shi laifi ne a wajen Allah kuma Allah ya san me a zuciyarka shi hadanwa ya kamata ka zuciyarka ya keta amma tana so wallahi ka hudda mata ni mu sani ba amma yanzu me a zuci tsakaninka da kawuriya ne armewa ne me ya san ka daidai san ka da shi haka rashin imanin ka ya ƙi zuga ta mu Allah taimake mu assalamu alaikum amin